الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haɗewa a wannan masallaci na bangazi a wannan rana ta laraba sha biyu ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya inda muke ci gaba a tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul ma'ida za mu maimaita aya ta 72 daidai mai Allah ya ce
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار التي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم حقيقة سنكفرت waɗannan da suka ce lalle Allah shi ne Masihu ɗan Maryam. Wa ƙalar Masih, shi kuma almasihu Isa ɗan Maryam ya ce, Ya bani Isra'il, ya ku taron bani Isra'il, U'budullaha rabbi wa rabbaku, ku bauta ma Allah maɗaukakin sarki, rabbi shi ne Ubangijina wa rabbakun kuma shi ne Ubangijinku. Innahu man yushrik billah yadda lamarin yake duk wanda ya shirka da Allah madaukakin sarki ya hada Allah da wani cikin irin ababen da suka kebanci Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna hakikan Allah madaukakin sarki ya haramta mishi shiga gidan aljanna wa ma'awahu nar makomarsa ita ce wuta wa malil zalimin min ansar azzalimai ba su da wasu mataimaka da za su taimake su daga barin azabar Allah madaukakin sarki laqad kafara alladina qalu لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم, وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منكم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون الله ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha hakikan sun kafirta waɗannan wanda suka ce lalle Allah shine ɗayan ukun alloli wama min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta bisa ga cancanta illa ilahun wahid sai dai Allah shi kadai subhanahu wata'ala fa in lam yantahu amma yaqulu matuqab bisa hanu ba game da abin da suke fada la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim tabbat azaba mai radadi za ta shafi wani bangare na kafare daga cikin su afala yatubuna ila Allah wastaghfiruna shin ba za su tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wa yastaghfirunahu su nemi gafarar Allah akan ababan da suke fada wanda yake kafirci ne wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ghafurun mai yawan gafara ne ga wanda suka nemi gafararsa rahimun mai jin kai ne mai rahama baya kama bayu akan abin da ya yafi musu kuma ya gafarta musu mal masihu ibn maryama illa rasul isa dan maryam ba kowa bane ba face rasulun manzo ne daga cikin manzannin Allah da turo a doron ƙasa zuwa ga mutane domin ya isan musu da sakon Allah madaukakin sarki kada khalat min qablihi rusul haqiqa wasu manzanni a gabaninsa sun gabata kafin shi an yi manzanni da yawa da Allah ya turo zuwa ga al'ummomin su wa ummuhu siddiqa mahaifiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam ita ce na Maryam siddiqatun mai gaskiya ce mai gaskata abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da ita kana ya'kulani at'am su binnan sun kasance ya'kulani at'am suna cin abinci bi ma'ana annabi Isa yakan ci abinci in bukata ta kama hakan mahaifiyarsa ma takan ci abinci wanda ke nuna bukatuwarsu zuwa ga wani abin da in ba su ci shi ba za su iya rayuwa ba wanda kuma kaga ba zai taɓa yawa ba sifa ta Allah ta kasance zamanto Allah mabukaci ne kaga su kam ba alloli bane ba bayu ne daga cikin bayin Allah unzur kayfa nusarrifu unzur kayfa nubayyin lahum alayat Allah ce yi duba ka gani ta yaya muke bayyana musu ayoyi da dalilai da ke nuna kadaitakar Allah madaukakin sarki sun manzur an na yi sannan duba ka ga yadda suke kirkira ƙarya suna kautar da kansu daga barin gaskiya sai Allah ce قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا قد من- ضلوا، قد- قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وأضل- وضلوا عن سواء السبيل Qul ka ce musu a ta'abuduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala nafa'a yanzu za ku bauta ma wani kuma bayan Allah ma la yamliku lakum darra wanda bai mallakar muku da wata cuta ko ya kare ku da wata cuta wala naf'an kuma wanda ba zai iya amfanar da ku da wani abin amfani ba shi za ku rika ku rika bauta masa a madadin Allah madaukakin sarki wallahu huwa as-sami'ul alim Allah shi kuma shine as-sami'u mai ji al-alim masani game da duk halin da ku kasance a ciki idan akwai wani wanda ya kamata ku bauta ma ku bauta ma Allah da yake ji kuma yake da sani game da dukkan abin da ya dame ku amma ku riki wani wanda bai iya amfanin ku ba zai iya kuma kare ku da wata tuta ba idan za ta shafe ku kaga wannan yana nuna karamcin tunani da karamcin hankali tattare da ku Qul ka gaya musu, ya ahlal kitab, ya ku wanda aka bai wa littahi, la ta fi dinikum, kada ku dinga wuce iyaka game da lamarin addinin. Abinda aka ce ku yi, ku yi daidai inda aka ce ku yi, kar ku yi sakaki kuma kar ku wuce iyaka game da abin da ya shafi addinin. Ghayar alhaƙi koma bayan gaskiya, wala tattabi'u ahwa a qaumin qad dhallu min qabl. kada ya kasance kuna bin soye-soyen zukatan mutanen da sun riga sun bata min qabla tun gabanin haka wa adallu kafiran kuma sun batar da masu yawa wa dallu an sawa'is sabil kuma sannan sun bata daga barin hanya madaidaiciya ko fatar tafarki madaidaici kenan kare zamanto kuna biyayya ga mutanen da yake batattu ne kare zamanto kuna wuce iyaka game da addini Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi hadisin Umar dan Khattab radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala daga manzon Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi yace la tuturuni kama atarat an-nasara ibn maryam la tuturuni kada ku zurfafa wuce iyaka cikin yabona kama atarat an-nasara ibn maryam kamar yadda nasara suka wuce yabo game da Isa dan Maryam fa inna ma ana abd kusani cewa ni kan bawa ne walakin sai dai kawai Kulu Abdullahi wa Rasuluhu in za ku yabe ni ku ce bawan Allah sannan ku ce manzan Allah. Wanda ke nuna kaga an hana wuce iyaka da zurfafawa game da yaban annabawa saboda zurfafawa yakan kai zuwa ga saba ma Allah madaukakin sarki. Imam Muslim ya fitar da hadisi hadisin Abdullahi dan Mas'ud an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu wa shi yace halakal mutanatti'una qalaha thalatha annabi yace al mutanatti'una masu tsananta ma kansu sun halaka sai da annabi ya maimaita wannan magana su uku sun halaka masu tsananta ma kansu sun halaka masu tsananta ma kansu masu tsananta ma kansu sun halaka yoma duk wanda ke tsananta ma kansa a cikin addini zai jawo ma kanshi halaka addini ya yalwata yana da girma ba za ka iya mamaye hukumce-hukumcensa gaba ɗaya ba ibakin iyawarka gwalgwado abinda aka ce yi iya iyawarka abinda aka ce nisanci shi kabar shi gaba ɗaya imam muhammad ya fitar da hadisi a cikin musnad da sanadi mai kyau har hadisin abdullahi dan abbas qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mutalla sobata gare shi yace iyyakum wal ghulub kashe dunku da wuce iyaka fa inna ma ahlaka man kana qablakum alghulu ku sani abin da ya halakar da mutanen da suka gabace ku shine alghulu wuce iyaka imam al-bukhari ya fitar da hadisi hadisin abu huraira anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah tsira da mun Allah subhanahu garshe ce inna ad-dina yusrun ku sani addini yana da sauki walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu babu wani ɗaya wanda zai tsananta mu addini sai addini ya rishe shi fasaddidu ku yi ƙoƙarin yin katari wa ƙaribu ku kusanto bi mana ku kwatanta ku yi abin da yake daidai ne wanda ba zai takura muku ba ku yi abin da idan kun tashi yin shi za ku dawwama akan shi ba za ku kasa ba ina fata mun gane duk abin da yake na addini ne falala ne neman kusanci ne wurin Allah neman samun lada ne yi gwalgwado zaɓi wanda za ka daɗe kana shi karkarun gumo kanka abin da zai tsananta maka ka daina gaba ɗaya ina fata mun gane wa abshiru ku yi albishir akan sakamakon aikin alkhairi da kuke aikatawa Allah zai ba ku lada akan aikin da kuke yi wasta'inu bil ghadwati war rauha ku nemi taimako ta hanya al ghadwatu yin sammako war rauha da kuma yammaci wa shay'in min ad-dulja da kuma ɗan kaɗan daga cin wani yanki na dare a wannan lokuta ne masu albarka wanda in mutum ya kokarin ribata su zai samu alkhairi mai dambin yawa imamu ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad da imamu tabarani cikin mu'ajmal kabir daga daga abu darda da kuma abu na'im fi a cikin alhiliya nashi an ka'abin an umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da mun Allah subhanahu a gare shi ce akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatu mudhillun mafi jin tsoron abin da ke jima al'umma ta tsoron shi shine jagorori al-mudhillun masu batarwa kala ka'abun ka'ab yace qultu wallahi ma akhafu ala hadhihi al-ummati ghayra ma akhafu ala hadhihi al-ummati ghayra yace wallahi ni ma haka nake gani babu wani abin da nake jima tsoron wannan al'umma in ba shugabanni ba ko malamai masu batarwa a lafazi na imamu ahmad ya ce ina akhwafa ma akhafu ala ummati al'a'immatul mudhillun lalle mafi jin tsoron abin da nake ji ma al'umma ta tsoro da shi shine jagorori masu batarwa jagorori masu batarwa limammai masu batarwa shugabanni masu batarwa kenan mutum sai taka tsantsan ya kiyaye ina fata mun gane karka kuskura kai da'a ga wani jagora cikin abin da yake saban Allah ne لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف باء سابن الله dan yi mu wani bawa biyayya cikin saba ma mahalicci shine Allah madaukakin sarki ana yin da'a da biyayya ne cikin abin da shari'a ta bada dama aiki amma idan shugaba ya fandare mu hanya yayi abin da ba daidai ba dan yana shugaba bai halatta ku ce za ku mishi da'a da biyayya ba haka idan malami ya fandare mu hanya yana kiran mutane zuwa ga bata kar ku yarda ku ce za ku bi shi cikin abin da yake kiran ku zuwa gare shi in dai abin ya saba Qur'ani ko ya saba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah mai ce لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا ولكن كثيرا منهم فاسقون Allah ce lu'inan ladina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam an tsine ma waɗannan wanda suka kafarce min bani Isra'il daga cikin kabilar banu Isra'il ala lisani Dawud an tsine musu akan harshen Annabi Dawud alaihi salatu wassalam kamar yadda ya zo a cikin littafin At-Tawra wa Isa ibn Maryam haka an tsine musu Allah an ce su an kore su daga barin rahmar Ubangiji akan harshen Isa dan Maryam kamar yadda zo a cikin littafin Injila zalika bima asaw wa kanu ya'tadun hakan ya faru akan su ne bima asaw sakamakon abin da suke aikatawa na zunubai da laifuffuka wa kanu ya'tadun kuma sun kasance mutane ne masu yin ta'addanci suna wuce iyaka game da dokokin Allah kanu la yatanahuna an munkari sun kasance su ɗin layata na hauna an munkari ba sa hani tsakankaninsu game da abin da ya shafi munkari idan suna aikata laifi ba ɗaya daga cikinsu da ke shan hankalin ɗan uwansa ya ce da shi wanga abin da ake yi ba daidai ba ne ba mu ji tsoron Allah mu kiyaye layata na hauna an munkari ba sa hani game da munkari fa'aluhu sukan aikata munkari da kansu labisa makanu ya fa'alun tir da abin da su kasance suna aikatawa kaga abin da ya ja musu wannan la'anar ratsinuwa yawan aikata sabo da wuce iyaka sannan mutane ne wanda ba sa ma junansu nasiha lokacin da suke aikata abin da yake bai dace ba in suna aikata munkari babu ruwarsu imam abu dawud ya fitar da hadisi da ibnu majah da sanadi mai kyau hadisin qais qala yace qala abubakar abubakar yace ba'da an hamidallah wa athna alayhi bayan yayi godiya ga Allah yayi Allah yayi muqaddima kenan ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum taqra'una hadhihi al-aya wa shakka babu kudin kuna karanta wannan aya wa tad'unaha ala ghairi mawdi'a sai dai kuna ashe ta a wurin da ba nata ba wace aya ce alaikum anfusakum ku kula da kanku kawai la yadurrukum man dalla idha tadaytum kai ya cutar da ku wanda ya bata idan ku kun shiryu yace wannan aya mutane suna ashe ta inda bai dace ba tsammanin su abinda ake ni da ita ku masu imani kar ku cutu da wanda ya bata can da bata shi inda ku ku bata ba a'a ba haka take nihi ba tana nihin ku kira mutane ku musu nasiha ku musu wa'azi ku fore su da kyakkyawa ku hane su daga mummuna kenan innama sami'na annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man shi lalle annabi tsira da manci Allah sabbata gare shi yaqul yana cewa innan nasa idza ra'u adh-dhalima lalle mutane idan suka ga azzalimi lam ya'khudhu ala yadayhi aw shaka an ya'ummahum Allah bi'iqab bi'iqab lalle mutane idan suka ga azzalimi yana zalunci ba su kama hannayensa ba dan su hana shi akan wannan zaluncin da yake yake aikatawa to sura kiris Allah ya game su da azabar su dukan su gaba daya tsakankanin masu shiru suna kyalewa da wanda suke aikata laifin aga shike nuna ashe wajibi ne ayi foro da kyakkyawa ayi hani da mummuna so da idan malamai suka yi shuru masu mulki suka yi shuru aka ki inkari ko musu akan bannan da ake aikatawa in Allah zai kama wannan al'ummar da laifi ba zai tantance ba tsakanin malamai da mutanen kwarai zai shafi su da azabar ne gaba ɗaya kowa sai ya ji a cikin shi ina fata mun gane wa in ne sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma naji manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kula yana cewa ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi babu wasu mutanen da za a dinga aikata saƙo a cikinsu sun ma ya ƙadiru na ala'an yi sannan suna da ikon su canza sun ma la yi sannan ba sa canzawa illa yushi ku an ya ummahumullahu min hubi aqab sai dai kawai sura kiris Allah ya game su gaba ɗinsu da azaba a wanda ke nuna munin a hana munkari tare da cewa an yi hanawa ta mutanen da aka sa sana aikata laifi ya kamata a ce masu iya hanawa da hannu su hana su makaɗa da suke hana mutane kwana da daddare mashaya suna waƙoƙi kusan gidajen bayan Allah bal wasu ma ga su ga likita inda bayan Allah suna kwakwanci suna neman taimakon Allah so da suna fama da rashin lafiya wasu an musu operation wasu an sa musu serum wasu ba su da lafiya suna takure ba abin da suke so sai su huta amma sai ka samu wasu suna kai suna rawa suna shan giya a daidai wannan lokacin sun hana wancan marasa lahiya su huta wannan ba banna bace ba ina masu hannu da suka yi hanawa da hannunsu shin ba sa gani ne wajibinsu ne su hana su ne karan farko da za su hana gudanar laifi tun da sun iya hana shi dami ba za su hana dami ba za su hana bale ma idan ya kasance masu aikata hakan wai masu tsaron ƙasan ne fa wanda yake tsammanin in ƙasa ta shiga cikin wata fitina da damuwa su ne za a sa gaba gaba wurinsu ba ƙasa kariya da ya zama duk su da 'yan iskan gari to ina ta hiyar al'umma za ta kasance kaga akwai matsala kenan akwai matsala kenan mutanen da idan ka gansu ka ga wani nau'i na aminci da kwanciyar hankali sai zama duk su ne 'yan iskan gari ina labari yake wallahi Allah bai manta da gobe yana ganin ku kuma sai ya kama ku akan layin da kuke aikatawa ba daidai bane ba wallahi ya kamata manyan gari su hana su kuma sun iya su hana su dimi ba ma'aikata bane ba a hana su mana wannan shine babban abin da turawan mulkin mallaka suka gadar ma kasashen wurin rusa su da ruguza su su sa jagororin su kasance su ne 'yan iska to idan jagorori suka sa 'yan iska kakka tambaye na kasan kenan ina fata mun gane shi yasa sai kaga wai soja wanda shine za a ba bindiga ya tsare ƙasa da wajen ƙasa da cikin ƙasa shine cikakken mashayi marasa hankali kuma duk inda aka tara su wai ana ganin ba za a zamana lafiya ba sai an musu mashaya wurin kuma sai an ba su lasisin su je season ana raba musu hulla dan su je su lalata season ina ci gaba yake idan ya zama tuma su ba ku tsaron ku so ne iskan ku so ne mashayan ku to haka tsarin turawa yake dan haka suka aza wani irin dokoki wurin a karɓi mutum aikin soja masu muni wanda musulmi da yi imani da Allah ba zai yarda shiga wannan tsarin ba duk wanda yi imani da Allah wallahi ba zai bi hanyar soja ba dan ya zama soja duk da yanzu akan samu wasu 'yan canji amma kuma lalata akwai ta soja babu sallah ina yake soja ka zo kai ta tsaron banza kana tsaye tun da saye har dare ba ɗaya daga cikin salonin guda biyar da kai kana tsaron wata halitta ka manta da wanda ya halice kai halice wanda kake tsaro wani irin aiki ne wannan to irin wannan masu ɓanna wajibi ne a hana su ɓanna in masu iko ba su hana ba wajibin malami ne su tashi faɗi gaskiya su dai abin da yake haƙƙi ne su sabke yauninsu wala Allah da gayin gaskiya da suke yi wasu za su bari wasu za su gano illa abin da bannarsa hakan zai sa Allah ya yi rahama ga al'umma gaba ɗaya amma a yi shiru a kyale masu iko su yi shiru sana da ikon hanawa malamai su yi shiru saboda jin tsoron masu iko to ya yi kusa Allah ya game ku da azaba duka gaba ɗaya sannan ku rasa yadda za ku shi imam ibn majah ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin aisha tarat aisha ta ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ناجي منزان الله tsira da mun Allah subhanahu a gare shi yana cewa muru bil ma'ruf ku yi furu da kyakkyawa wan hawu anil munkar ku hana mummuna qabla an tad'u fala yustajabu lakum tun gabanin ku zo ku yi ta roƙon Allah yake karba muku addu'a ku shi kaga rashin furu da kyakkyawa da rashin hani da mummuna ya sa wata musiba ta kewaye ku a yi ta roƙon Allah ya kyale ku yi fushi da ku ya ƙi karɓa muku Allah kare ibn majah ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin abi sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama khatiban annabi yayi tsaye yana yin mai huduba fa kana fi ma qala yana daga cikin abinda annabi ya ce ala kushura la yamna anna rajulan haibatun nasi an yaqula bi haqqi kan wani namiji daga cikin ku ƙwarshenin mutane ya hana sai ya faɗi gaskiya karka yarda ƙwarshenin wani shugaba ne mataimakinsa ne wasu daga cikin mutane da suke aikata sabo karka yarda ƙwarsheninsu da girmansu ya hana ka kai gaskiya faɗi gaskiya idan alimahu idan har ka san gaskiyar ka faɗi ta qala fa baka abu abu sa'id sai abu sa'id yayi kuka wa qala yace qad wallahi ra'ayna ashiya fahibna yace wallahi mun ga wasu al'amura fahibna sai dai kawai haiba ta kama haka imam muslim ya fitar da hadisi daga abi sa'id qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah tsira da mun Allah sabbata gare shi yaqul yana cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ku falyughayyirhu bi yadi to yi kokarin canza wannan munkarin da hannunsa fa in lam yastati idan bai iya ba da hannu fa bi lisanihi to yi amfani da harshen sai fada fa in lam yastati idan bai iya hanawa da bakinsa ba fa bi qalbihi to yi kokarin hana abin da zuciyarsa bi ma'ana ya kyamaci abin ya ji baya so baya kauna wa zalika adhaful iman wannan shine mafi raunin imani kenan mafi kololin imani kai me ka hana da hannu wanda hana da hannu daga mai iko sai mai ikon hanawa da hannu daga cikin abin da Allah ya mallaka masa wanda ya iya hanawa da hannun kaga shugabannin ƙasa suna da cikakken iko da za su iya hana banna da hannu haka duk wasu mataimakansu a cikin duk kowane jihohin ƙasa suna da ‘yancin su hana banna da hannu don suna da ikon su yi haka dami ba za su yi ba ko ko mutanen da ke da iko a cikin gidansa zai iya hana munkari da hannu ya hana kuma munkarin ya hannu wanda ke da wata ma'aikata da yake da ma'aikatu kalkashinsa wanda suke aiki kalkashinsa idan ya ga munkar yana iya hanawa da hannu ko ya kori wanda yake aikata munkar wanda kuma bai da ikon hanawa da hannu to ya hana da bakinsa ya iya jan hankalin mutane ya nuna musu illar abin ya shawo dalilai da ke nuna haramcin aikata wannan abin ya kawo dalilai da ke nuna cewa abin da yakan jawo fushin Allah idan fushin Allah ya sabka ku zai mai mutane gaba ɗaya ne dan idan laifi yayi yawa a doron ƙasa masu hanawa suka hana tare da cewa suna da ikon su hana wallahi sai kaga musiba ta mamaye kasa gaba daya talauci yazo ya mamaye su kaga masu hali ga kudin ba su badawa kuma su ma ba su jin dadin kudin ina amfani irin wannan rayuwa idan aka kai matakin da ba ka iya badawa kuma kudin ba za su amfane ka ba Allah wadda irin wannan dukiya ba ta amfani mai ita ba to sakamakon laifi idan ana aikata shi sai Allah ya ga mai kuda azaba ya kame ruwan sama ko ruwan saman ya sabka albarka abincin ta ki hitawa ko ko sai albarka abincin ta hito ya sabko muku wata annoba ko wani kwari ya zo ya halakar da abincin ta yadda ba zai wadaci kasa gaba ɗaya ba ta yadda ba mai hali ba talaka kowa na kukan wahalar rayuwa sakamakon kun ga munkari kun yi shiru kun kyale shi yasa wajibi ne masu iko su tashi tsaye wajibi ne malamai su tashi su gai gaskiya su daina jin tsoron wani in dai sun ga abin da yake gaskiya ne su faɗa wannan shine dai Allah samu dace Allah madaukin sarki ce tara kafiran minhu zaka ga da dama daga cikin su yatawallawna alladhina kafaru suna nuna kauna da su zuwa ga wanda suka kafirce mu Allah labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum cir da abinda zakatansu suka gabatar an sakhita Allahu alaihim na lalle Allah madaukin sarki yayi fushi akan su wa fil azabi hum khalidun kuma za su dawwama a cikin azabar Allah gobe alqiyam walau kanu yu'minuna billah da a ce da gaske sun yi imani da Allah wan nabiyyi kuma sun yi imani da wannan manzon wa ma unzila ilayhi da abinda aka sabkar masa na alqur'ani mai girma mattakhaduhum awliya da bisari kafirai ba a matsayin masoyar za su iya taimaka walakin na kafiran minun fasikun sai dai da dama daga cikinsu fasikai ne masu ƙetare shara Allah madawakin sarki sai Allah ya ce
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Allah ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahud wal ladina ashraku la tajidanna tabbat zaka samu ashaddan nasi adawa mafi tsananin mutane wurin yin adawa lil ladina amanu ga wanda suka yi imani al yahuda sune yahudawa wal ladina ashraku da wanda yake su mushrikai masu tsananin adawa ga masu imani tawaga guda biyu ce tawaga ta farko al yahuda yahudawa Yahudawa suna da tsananin adawa da tsananin ƙiyayya tsakankaninsu da wanda suka ce sun imani da Allah. Haka mushrikai ma suna da tsananin adawa da tsananin ƙiyayya da ƙyashi game da wanda suka imani da Allah. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara. Zaka samu kuma mafi kusancin su soyayya game da wanda suka yi imani su ne allazina qalu inna nasara wanda suka ce mu ne nasara bi ma'ana kristoci ke zalika bi anna minhum qassisin hakan ya faru saboda daga cikin kristoci ne ake samun qassisin qassisin su ne malaman cikin su masu karatu masu wa'azi masu jan hankali wa ruhbanan kuma zaka samu wasu daga cikin su masu yawan bauta ne da ibada wa annahum la yastakbirun kuma zaka samu su din ba su ba masu yin girman kai bane ina fata mun gane kenan kaga mafi kusan su su masu imani su ne wanda suka ce su nasara ne sun fi sauki sama da yahudawa sun fi sauki sama da wanda yake mushrikai so da cikin mushrikai kaga mutane ne wanda babu alkhairi cikin su sam galibi ba karatu suke ba bale ma ayi tunanin za su iya nazari har su iya hango gaskiya su yarda da ita haka Yahudawa su kuma suna da cikakken sani sun san abin da ke gaskiya ne amma tsananin kyashi da hasada da keta ta hana su bi gaskiya bal ma su suna ganin duk wani wanda ba su ba cikin tawaga su ta Yahudawa bawa ne daga cikin bayinsu bal duk halittun Allah ma Allah ya halicce su ne dan su yi hidima ga Yahudawa haka su suke gani to ya za a yi za su so masu imani ta ya za su yi ba za su tsananta adawa da keta ba akan masu imani wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan suka ji abinda aka saukar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tara a'yunuhum tafidu min ad-dam zaka ga idanunsu suna kwararar da hawaye mimma arafu min al-haqq saboda abinda suka riga suka sani na gaskiya wannan aya malamai suka ce da wanda ta gabace ta suna magana ne akan kristocin da ke zaune a ƙasar Habasha a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da musulmi suka yi hijira hijira ta farko a ƙasar Ethiopia saboda musgunar da kafirai ke musu a garin Makka sun je ƙasar Habasha wanda annabi ya ce su je can saboda ƙasar Habasha akwai sarkin da ba a zalunta kowa a wurinsa suka je can ku ya karɓe su hannu biyu bayan ya karɓe su kafiran Makka ba su ji daɗi ba suka tura wani ƙwararren safir mai magana da yawunsu ya je can wurin shugaban Habasha domin ya kumyata musulman da suka je a can a korus ya je ko da kyaututtuka zuwa ga shugaban wannan ƙasa na masar shi ne wai na habasha shi ne na jashi suka je musu da kyaututtuka ya ce ga wasu mutane daga cikin mutanenmu da suka bar addinin su na asali suka shiga wani addinin daban suna bin wani mutum a matsayin cewa shi annabi ne ga sanan suna ganin cewa duk mutanen garin makka wawaye ne addinin su kaza duka dai ya gaggaya masarkin habasha sarki habashi ce to ba matsala bar shi ma ya shurare su ya ji menene dalilansu aka zo aka tara su ga mai magana da yawun ƙurashawan maka kafarai kenan ga musulman da suka yi hijira zuwa ƙasar Ethiopia su ma aka tara su gaban sarki aka sa suka tattauna tsakankaninsu to a wannan lokacin ne shi shugaban ƙasar Habashi ya nemi musulmi su karanta mushi wani abu na alkur'ani mai girma daga cikin ababen da suke da'awar cewa annabinsu ya zo musu da shi daga wurin Allah haka samu ɗaya daga cikinsu wanda in ban manta ba Ja'far ibn Abi Talib ne ya karanta mushi suratu me yake ce mata Maryam kafaha ya ain sad dhikru rahmat rabbika abdahu zakariya Na'am.
ya dinga karanta masa ya dinga karanta masa har yasa wa'anda ke zan a wurin suna shurare idanunsu suka zuga dub- suka dinga zubar da hawaye ganin cewa abinda ake gaya musu ya dace da gaskiya ina fata mun gane shine a'yunuhum tafu- tafidu min ad-dam sai ga idanunsu suna kwararo da hawaye mimma arafu min al-haqq saboda abinda suka riga suka sani na gaskiya gashi ana karantawa yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani faktubna ma ash-shahidin ya Allah ka rubuta mu daga cikin masu ash-shahidin masu ba da shaida masu ba da shaida su ne ko al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ba da labararsa a cikin Al'ur'ani wa ka zalika ja'annakum ummatan wasatan li takunu shuhada ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Muslim da Imam Ahmad da Ahlus Sunan daga Anas radiyallahu anhu qala yace murra ala nabi ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazah an bi ta kan annabi sallallahu alaihi wasallama bi janazatin da wata gawa da aka wuce da ita fa uthniya alaiha khairan sai mutane suka yabe ta da alkhairi kowa yana faɗa alkhairi game da wannan gawa wata tabata'atil alsunu bil khair sai ga halsuna suna bibiyar juna wurin ambatan wannan gawar da alkhairi fa qalu kana ma alimna yuhibbu Allah wa rasulahu wasu mutane suka ce mu dai kam ba abin da muka sani game da wannan marigayi sai dai mutum ne mai son Allah da masan shi faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam ko faƙalar nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama wajabat wajabat wajabat sai annabi ce ta wajaba ta wajaba ta wajaba famurra bi jinazatin fa uthniya alaiha sharra sai aka wuce da wata gawar kuma sai aka dinga ambatanta da sharri wata tabata'atil arsunu laha bishar sai ga halsanan kowa yana bibiya yana magana akan ta da shari faqalu bi'sal mar'u kana fi dinillah sai ga wasu mana cewa cir da wannan mutuna an huta da shi bi ma'ana saboda munin al'amuransa faqala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wajabat wajabat wajab sai annabi ya ce shi ma wajabat wajabat wajabat su uku faqala umar sai umar ya ce fida laka abi wa ummi ya manzan Allah na fanshe ka da iyayena guda biyu mahaifiyata da babana an wuce da gawa ta farko an ambace ta da alkhairi ka ce wajabat su uku an wuce da wannan gawar an ambace ta da sharri ka ce wajabat su uku faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi man athna man athnaytum alaihi khairan wajabat lahu aljanna duk wanda kuka yabe shi da alkhairi to aljanna ta wajaba a gare shi wa man afanaitum alaihi sharran wajabat lahu an wanda ko kuka yabe shi ko kuka ambace shi da sharri to wuta ta wajaba a kansa al malaikatu shuhada'ullahi fis sama malaiku masu bada shaida ne ga Allah a sarran sama wa antum shuhada'ullahi fil ard ko kuma shedodi ne na Allah a doran kasa ina fatan mun gane imam ahmad ya fitar da hadisi da imam hakim da sanadi mai kyau hadisin anas annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah tsira da mun Allah subhanahu a gare shi yace ma min muslimin yamutu yashhadu lahu arba'atu min ahli jinar jiranihi al-annin annahum la ya'l- la ya'lamuna minhu illa khaira illa qala Allah ta'ala qad qabiltu qawlakum aw qala bi shahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun annabi ya ce babu wani musulmi da zai mutu a samu mutum hudu su yi kyakkyawar shaida a kansa daga cikin makwabtansa makusanta ba su san komi da shi a kan shi ba sai alkhairi sai dai Allah maɗaukakin sarki ya ce to na karɓi magana ku a kan shi yana mutum ya mutu sai ya kasance makwabtan shi suna ambatan shi da alkhairi gaskiya wani kan ba mu san komi ta tarar shi sai alkhairi mutumin alkhairi ne makwabcin alkhairi ne ba mu san shi da shari ba to Allah zai karɓi wannan shaidar taku a kansa ko kuma ya ce Allah maɗaukakin sarki zai karɓi shaidar ku a kan shi sannan Allah ya ce na gafarta mishi har abin da ba ku sani ba game da shi tana ku zahirin shi kuka sani akwai wasu abubuwan da yake aikata wanda tsakakanin shi da ubangiji shi ne watakila ko ba ku san su ba to sakamakon kyakkyawar shaida da aka basa sai Allah ya ce abin da ba ku sani ba ma nasa na gafarta masa shi yasa yana da kyau mutum ya ya kasance yana da kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u da mu'amala mai kyau tsakankanin shi da mutane alal aƙalla in ba ka ba mutane komi ba ma to kame kanka daga barin cuta musu sallama mai kyau bincika halin makwabcinka da halayen da suke ciki in kana da san musu kaya da huwa mai daɗi abinci mai kyau ba makwabtanka gwalgwado abin da ya sara baya da lafiya leƙa shi ɗan shi na cin wani yanayi tallafa masa kuɗin makaranta suke bukata kana da wani lokaci ba su da biya musu taimaka masa to sai ya zamanto kaga ka samu yabo na alkhairi a cikinsu kuma wannan yabon zai amfane ka kamar yadda muka ji a cikin hadisai yanzu wa ma lana la nu'minu billah suka ce to me zai sa mu kin imani da Allah madaukakin sarki wa ma ja'ana min alhaq da abin da yazo mana na gaskiya wa natma'u an yudkhilana rabbuna kuma muna kwadai Allah madaukakin sarki ya shigar da mu ma alqawmis salihin tare da mutanen da yake nagartattu ne fa asabahum Allahu bima qalu sai Allah ya musu kyakkyawan sakamako sakamakon abin da suka faɗa jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya sanya su a gidan aljanna da koramu suke gudana kalkashin ta khalidina fiha sana masu abin da wama a cikin ta wa zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon masu kyautatawa walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina wanda suka kafirce suka karyata ayoyinmu ulaika ashabul jahim to waɗannan su ne ma'abuta shiga wuta jahannama Allah ya shi mai kare sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah madaukakin sarki la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku ce za ku haramta mafi dadin abinda Allah madaukakin sarki ya halatta muku wala ta'tadu kada kuma ku yi ce iyaka bi ma'ana kar ku haramta ma kanku dadadan ababan da Allah ya halatta muku na daga cikin ababen da ake ce ko na daga cikin ababen da ake sha na cikin kayan daɗi kayan marmari kar ku kokarin haramta ma kanku ku ce ba za ku ci ba ko ku ce ba za ku sha ina fata mun gane ku ci mai kyau in Allah ya fore muku ku sha mai kyau idan Allah ya fore muku in Allah ya baka yalwa da dama kai gida mai kyau da zaka wadatu a ciki da kai da iyalanka da diyanka ka sai abin hawa mai kyau in Allah ya baka hali kenan karka haramta ma kanka daga dangin ababe masu daɗi da Allah ya halatta maka ka ci gwalgwado kuma karka wuce iyaka karka ya zaman to kana yin banna a ciki ya zaman to kai tsaka tsakiya kenan ka ci mai daɗi ka gode ma Allah akan hakan sai Allah ya saka ya muka don fi kyawun alheri duk abin da Allah ya muku na ni'ima ku ni'imtu da wannan abin kar ku ce za ku haramta ma kanku abin da Allah ya ni'imta muku na kayan ciye-ciye ko kayan shaye-shaye Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Muslim hadisin Anas kada yace jaa thalathatu rahatin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallama yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wasu mutum guda uku sun zo gidan matayen manzon Allah tsira da mace Allah sabbat a gare shi suna tambaya game da ibada annabi a cikin gida falamma ukhbiru lokacin da aka ba su labarin ibadan annabi a cikin gida ka annahum taqaluha kai ka ce sun ga cewa wannan ibada kamar karama tayi kadan faqalu sai suka ce wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina kuma gaman mu da annabi tsira da mun ci Allah sabbata a gare shi qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara shi da Allah ya riga ya gafarta masa abin da yayi na laifi in ma yayi wa ma ta'akhara da abinda bai yi ba ma Allah ya gafarta masa ina mu ina manzon Allah kenan dan annabi yayi hutu cikin gida ko yayi abinda ke kama da haka ai mu ba ma kama da shi fa qala ahaduhum sai dayan su yace amma ana fa ana usallu layla abadan wanda yace to ni kam daga yau zan dinga qiyamul layli babu barci har abada wa qala akhar dayan kuma yace ana asumu dahra wala aftar wadda ya ce ni kuma zan yi azumin zamani ba zan taɓa shan ruwa ba imana matuƙa ina raye to kullum ina cikin azumi wa ƙala akar na ukun ya ce ana a atazilun nisa a fala a tazawwaju abada ni kuma zan ƙaurace ma mata ba zan taɓa yin aure ba har abada kaga kowa yana jin karfin jiki yana jin karsashe da zai iya bauta ma Allah da karfin jikinsa gudan ya ce babu kwanan da qiyamul layli kenan da karatun alqur'ani gudan kuma ya ce azumi ne kullun ba shi ba shan ruwa har abada gudan kuma ya ce ba mata bane za su shagalatar da kai su ne za ka fita ka nemo don su ka yi kaza don su dole ka kula da su saboda sana da haƙƙi a kanka ba ni ba aure bale su shagaltar da ni game da bautar Allah shi ke ne ci ya ƙaurace mata gaba ɗaya faja'a ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da mace Allah subhanahu wa ta'ala shi ya zo wurin su fa qala yace antumul ladina qultum kaza wa kaza wa kaza shin ku ne kuka faɗi kaza da kaza da kaza amma wallahi annabi ce amma na rantse da Allah inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu ni nafi ku jin tsoron Allah nafi ku kiyaye dokokin Allah walakin ni asumu wa aftar tare da haka nikan yi azumi wani lokaci in aji in huta wa usalli wa arqudu nikan yi sallar dare kuma nikan yi barci da daddare wa atazawwaju nisa sannan nikan auru mata famar raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kawar da kai daga wurin sunnata baya tare da ni kaga sun so su azabtar da kansu su tsananta ma kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu birki da linzami shi annabi ne tare da dokakar da Allah ya masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya ce ya fi su tsoron Allah da taƙawa duk abin da suke ji na ganin cewa tsoron Allah ne annabi ce ni na yi wannan kuma na fi ku sanin waye Allah tare da haka sai in yi azumi wasu lokuta wasu lokuta kuma in sha ruwana tare da hakan annabi yakan yi sallar dare wani yankin ya kwanta ya huta wani lokacin ya huta wani lokacin ya tashi ya sallah tare da haka annabi yakan auri mata ba sa shagaltar da shi daga bautan Allah kuma ya ba su haƙoƙinsu annabi ce duk wanda ya kai kawar da kai daga barin sunnata baya tare da ashe kaga ibada ba wai da ƙarfinka ba ne ma'auninta cewa za ka iya yin kaza ƙaidin da shari'a ta maka da shi za ka aiki ina fatan mun gane kar ka yi amfani da jini a shiga ka ce a kai shi kenan tunda kana da ƙarfi za ka yi kaza ba shi ba ne ba me aka ce ka yi sai ka yi ka huta kuma kakka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka kaga waɗanda sun haramta ma kansu nau'i na hutu gudan yace ba shi ba shan ruwa azumi har abada ina hutu ina walalawa a ce kullun azumi kake har abada kaga ai babu hutu a cikin haka gudan yace babu kwanan dare to ta za a yi gangan jiki ta huta in babu kwanan dare har abada qiyamul layli kaga ka ci haƙƙin jikinka wali jasadika alayka haqqun jikinka ma yana da haƙƙi akan ka fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu duk ma'abucin haƙi ka ba shakinsa to don mi za ka haramta maka kanka aure tare da cewa ga Allah ya yi mata ya yaɗa su a cikinku don ku aure su ni'ima ce a gare ku ka haramta maka kanka wanga ni'ima to shi ne na Allah yake cewa la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lahu kada ku haramta ma kanku ababan jin daɗi daga cikin mafi kyawun abin da Allah ya halatta mu wala ta'tadu sannan ka kuce iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah madaukakin sarki baya son masu wuce iyaka wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba ku ci daga cikin abin da Allah ya arzuta ku halalan a matsayin halal tayyiban daddada wattaqullaha ku ci tsoron Allah wurin kiyaye dokokinsa allazi antum bihi mu'minun wanda shi kuka yi imani da shi sai Allah ya ce لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أخذتم الأيمان نعم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
Allah ce la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku ba da laifin allahu ya sashen zance da kuke rantsuwa a cikin sa imana Allah ba zai kama ku da laifi ba ko ya dora muku kafara billagwi fi aymanikum a cikin yasashen zancen da kuke rantsuwa a cikin shi irin rantsuwar da baku nuface ta ba kawai rantsuwa ce da take zowa a baka ba tare da ka kudurta yin ta ba ko kayan nufaci yin ta ba irin rantsuwar da zaka ce eh haka nan ne lahiya law wallahi ko kaga wannan irin rantsarantsan irin rantsuwa ne wanda kai baka nufaci yin ta ba to Allah ba zai kama ka da laifin kayi ta ba babu laifi a kanka na rubuta maka zunubi sannan ba za ka yi kafara ba sakamakon kayi ta shine la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima qattumul ayman sai dai Allah zai kama ku ne da laifi ko kuma da yin kafara idza aqattumul ayman idan kuka kulla rantsuwa a cikin zakatan game da abin da zai zo nan gaba misali wallahi gobe zan yi kaza wallahi bazan aikata kaza kaga wannan rantsuwa ce da aka kullata akan yin wani abu ko kuma nisanta yin wani abu to irin wannan rantsuwa idan mutum ya yi ta to dole ya kafara akan ta ko ya zartar da abin da ya rantsuwa akan shi shine maganin rantsuwar da ya aikata kawai fa kaffaratu to kafara irin wannan rantsuwa idan mutum yayi sannan bai zartar ba it'amu asharati masakin shine mutun ya ciyar da miskini guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum daga cikin tsakatsakiyar abinda kuke ciyar da iyalinku kayan rantsuwa akan ba za ka yi wani abu wallahi wane ba san ƙara zuwa gidanka ba saboda mi kawai saboda ka bata mana rai wallahi gobe sai na aikata kasa daga baya kuma sai ka lallashi zuciyarka kaga abin nan bai kamata ba sai ka fasa ko kuma daga baya kaga abin nan ba daidai bane ba sai ka je gidan nasa ko wani ya lallabe ka wani bai kamata ba a matsayinka a ce kana kiyayya da dan uwanka na jinin da wajibi ne ka sada zumuncin sa har kai rantsuwa cewa ba za ka je gidansa ba ka sabka ka je gidansa mana daga baya sai kaga bai dace ba sai ka sabka ka je gidan nasa ka saba ma rantsuwa da kai ko baka saba ba ka saba فكفارته إطعام عشرة مساكين كفارة wannan rantsuwar da kai da zai sa a yafi maka shine ka ciyar da miskini guda goma shine kai abincin mutum guda goma gwalgwadan ko tsakatsaki abincin da kake ciyarwa a gidanka sai kai abincin mutum guda goma ka kiro su su zo su ci shikenan shine kafarar rantsuwarka auki suwatuhu in ko baka iya ciyar da su to babu laifi ka iya musu kisuwa tufafi ka ba kowa jallabiya guda guda ko ka ba kowa wata riga da wando matsakaita daidai wa daida wanda ba su yi tsada ba kwarai kuma zamanto mafi arha kwarai ba tsaka tsakiya kenan aw tahriru raqaba ko kuma ka yanta baiwa in baka samu aikata wa'angan nan ba faman lam yajid wanda bai samu ɗaya daga cikin guda uku nan da aka kawo na farko ba fasiyamu thalathati ayyam sai azumin kwana uku ya ga dama yayi su jere ya ga dama yayi su ɗaya bayan ɗaya yayi yau gobe ya huta ko lokaci shi dai sai yayi azumin kwana uku idan bai samu yin wa'ancan na farkon ba kenan kaga abin da ke wajibin shekaran farko shine ciyarwa wanda ciyarwa da tufatarwa da yantar da baiwa zabi aka basa ya ga dama ya ciyar ya ga dama ya tufatar ya ga dama ya ‘yanta baiwa cikin ukun nan an ba shi zaɓin ɗaya daga cikinsu wanda ya ga dama. To idan ukun nan ko ɗaya bai samu ba ya iya ciyarwa saboda baya da hali, ba ya iya tufatarwa saboda baya da hali, sannan babu baiwa bale ya ‘yantar da ita ko bawa musulmi bale ya ‘yantar da shi, ko ko akwai bayin ma amma baya da kuɗin da zai iya ‘yantar da su. Ta wannan lokacin sai azumin kwana uku, zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. wannan shine kafara taran tsaran tsanku idza halaftum idan har kuka yi rantsuwa wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsaran tsanku ta hanyar yin kafara idan har kuka saba ma rantsuwan ko kuma ku kiyaye rantsaran tsanku idan ka rantse ba za ka yi abu ba ka yi kokari ka kiyaye matuka abun ba saban Allah bane ba ina fata mun gane kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun haka ne Allah madaukakin sarki ya bayyana muku ayoyinsa ko za ku masa godiya ‘yan uwa abin da ya shafi abin da ya shafi rantsuwa rantsuwa shine mutum ya karfafa abin da ya faɗa ko wani aikinsa da rantsuwa da sunayen Allah ko sufofinsa daga cikin sufofin Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gane wanda rantsuwa ba ta kulluwa ma sam sai in ya kasance an yi ta ne da sunan Allah ko ɗaya daga cikin sufofin Allah Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi hadisin Abdullahi dan Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi rakbin yahlifu bi abi annabi tsira da mace Allah sabata a gare shi ya riski Umar dan Khattab a cikin wani arrakab wata tawaga yahlifu bi abi Umar yana rantsuwa da babansa fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala kushura inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum Allah madaukakin sarki ya hana ku ku ce za ku rantse da iyayenku man kana halifan duk wanda ba makawa sai yayi rantsuwa falyahlif billahi aw liyasmut to ya rantse da Allah ko ya shiro kaga shi ba a rantsuwa da kuwa sai wa sai Allah ba a rantsuwa da uwaye ba a rantsuwa da nonon uwa ba a rantsuwa da kabari ba a rantsuwa da iccen kabari ko wani tarnatsa ko kwaron kwatsakwa dukkan wannan ba a rantsuwa da su ana rantsuwa da wani ne kawai Allah shi kaɗai subhanahu wataala da shi ne rantsuwa take kulluwa qala umar a wannan lokacin umar yace fa wallahi ma halaftu biha منذ sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam zakira yace na rantsi da Allah ban taba rantsuwa da mahaifana ba tunda naji annabi ya faɗi wannan magana hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim da jami'in imam tirmidhi daga anas dan malik qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah subhanahu wataala shi yace la tazalu jahannama taqul wata jahannama bata gushe ba tana fada hal min mazid shin akwai dadi akwai ƙari ne hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamahu fataqulu qat qat wa izzatika wata jahannama za ta gushe ba kullun tana neman ina dadi ina dadi har sai Allah madauki sarki ya dora kafarsa fataqulu sai wuta ta ce qatun qatun ya isa ya isa na rantsi da izzaka ya Allah muhalli shaida cikin hadisin na rantsi da izzaka ya Allah kaga ana rantsuwa da sifa daga cikin sifofin Allah ko ka ce wallahi ko ka ce tallahi ko billahi ko wa izzatika wa jalalik na rantsi da buwayeka da girmanka duka ana yin rantsuwa da haka ko wa rabbil ka'aba na rantsi da ubangijin ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakan gane Aisha a wasu lokutan in tana cikin fushi da shi wasu lokutan kuma in ba ta cikin fushi da shi yana fahimtar ta in ana zaman lafiya ba wani abin da ya bata mata rai ta bangaren manzo Allah sai ta ce wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin annabi muhammad in ta kuma in wani wasu lokutan tana cikin fushi da damuwa sai ta ce wa rabbi musa tana tare da annabi sai ta ce na rantse da ubangijin annabi musa kenan lokacin nan tana cikin wani nau'i na mi na fushi ina fata an gane shi dai abin da ake so a gane rantsuwa da Allah ko da sifa daga cikin sufufin Allah rantsuwa da Qur'ani ma rantsuwa ne da sifa daga cikin sufufin Allah kace na rantsi da Al-Qur'ani mai girma kaga Al-Qur'ani maganar Allah ce maganar Allah sifa ce daga cikin sufufinsa to me hukuncin yin rantsuwa da wani wanda ba Allah ba yin rantsuwa da wani wanda ba Allah ba shirka ce kamar da Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi hadisin Ibn Umar qala yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu garshe yana cewa man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashrak duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba hakikan ya kafirta ko yayi shirka sai da wannan karamin kafirci ne wanda ba zai fitar da ma'abucin shi a cikin musulunci haka shirka ce karama wanda ba za ta fitar da ma'abucinta ba a cikin musulunci sai lokacin da abin da kai rantsuwa da shi kake daidaita shi da Allah kana ganin zai iya cutar da kai irin yadda Allah zai cutar da kai to wannan lokacin kayar da kabar musulunci ina fatan mun gane haka hadisi a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mace Allah sabata gare shi yace man halafa minkum fa qala fi halifihi billati falyaqul la ilaha illa Allah duk wanda yayi rantsuwa daga cikin ku a cikin rantsuwar shi yace na rantse da allata gumikin qurayshawa kenan to falyaqul la ilaha illa Allah a wannan lokacin yace la ilaha illa Allah ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق duwan da ya ce mu abokinsa zo mu yi moɗi to ya yi sadaka shi ne kafar wannan maganar da ya aikata ina fata mun gane irin wasannin da ake ji zo mu aza kaza da kaza ni da kai akan abu kaza in ba kaza ba ne to wannan lokaci wannan magana da kai kafara ta shine kai sadaka fi sabilillah sai Allah ya yafe maka wannan abu rantsuwa da wani wani addini wanda ba na musulunci ba bai dace ba shi kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka fito da suka fitar da hadisi hadisin Sabit ibn Dhahhak قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله tsira da mace Allah subhanahu gare shi ce man halafa bi millatin siwa al-islam duk wanda ya rantse da wani addini wanda ba na musulunci ba kadhiban bisa ga ƙarya muta'ammidan da gangan fa huwa kama qala to shikin kamar yadda ya faɗa wanda ke nuna munin yin hakan kenan to kuma wanda aka mishi rantsuwa da Allah fa to shi kuma wanda aka mara rantsuwa da Allah ya gaskata ina fatan mun gane mutum ne ya baka labari ya maka rantsuwa da Allah akan wannan abu to sai ka gaskata shi kamar yadda hadisi ya zo a cikin sunan na ibn majah hadisin ibn umar sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yahlifu bi abihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana rantsuwa da babansa fa qala sai annabi ya ce la tahlifu bi abaikum kada ku dinga rantsuwa da iyaye wa man halafa billahi falyasdaq wanda ya rantsi da Allah to yi gaskiya wa man halafa lahu wa man hulifa lahu billahi falyarda wanda aka rantse masa da Allah to ya yarda akan wannan rantsuwa da aka masa wa man lam yarda billahi falaysa min Allah duk wanda bai yarda da Allah ba to bashi ba ba Allah ce to game da wannan aya da ƴan uwa ayan nan ta yi magana ne akan rantsuwa kuma rantsuwa ta kasu kashi uku rantsuwa ta farko al-yaminul laghu rantsuwa ta al-laghu ya sashen zancen da ba a nufi ta ba ina fata mun gane yin rantsuwar da na gaya muku yanzu muna lafiya lahiya lau wallahi kaga kai da kai ne ka san ba wata rantsuwa ba ce wadda kan nufa eh haka nan ne wallahi gaskiya ne wallahi kaga wannan rantsuwa babu laifi game da yinta ba a kama ka da laifinta ina fata mun gane sai rantsuwa ta biyu ita ce al-yaminul ghamus yamin al-ghamus ita ce rantsuwar da za ka yi domin ka canye haƙƙin wani daga cikin bayan Allah sai ka yi rantsuwa don ka yarda da shi ka cuce shi to irin wannan rantsuwar ba ta da ma kafara so da ma'abucin shi ma'abuci irin wannan rantsuwar yakan jefa kanshi ne cikin halaka da wuta ita ce ake cewa yaminul ghamus wanda yaminul ghamus kafara ta kawai ka tuba ka daina yin wannan abin da kake dan kai rantsuwa ko ka ci haƙƙin wani ka taushe haƙƙin wani da yaudara kawai irin wannan rantsuwa tana da munin gaske tuban kafara ta shine ka tuba zuwa ga Allah ka daina kawai ina fata mun gane sai rantsuwa ta uku ita ce yaminul munaqida rantsuwa wadda aka kulla kamar da muka ji yanzu a cikin wannan aya kai rantsuwa ba za ka aikata kaza kai rantsuwa sai kai kaza matukar baka gama ta da insha Allahu ba saboda insha Allahu takan sha makance ka daga barayin kafara matuƙa ka faɗi haka gobe zan yi kaza na rantse da Allah insha Allah tun kawai gari ko baka yi ba babu kafara kanka gobe ba zan aikata kaza ba insha Allah sai ka aikata to faɗaka insha Allah sai zamanto za hana ka yin kafara sakamakon ka ce insha Allah dai kamata mu dakata yan abin da faɗa daidai Allah sai mai tare lada kuskure ko kuma cin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi